بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan manonin hadisan riyadu salihin yau za mu tashi daga babin da yake tsanantawa akan haramcin sihiri
قال رحمه الله باب التغليظ في تحريم السحر babin da yake tsanantawa akan haramcin sihiri قال الله تعالى Allah yana cewa وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر annabi Sulaimana bai kafirce ba amma shaidanu sun kafirce saboda suna koya wa mutane sihiri
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اجتنبوا السبع الموبقات ku guji abubuwa guda bakwai masu hallakarwa قالوا يا رسول الله وما هن sai suka ce ya manzan Allah waɗanne ne قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات shirka da Allah da sihiri da kuma kashe rai in ba da haƙƙi ba ana kamar ya zama ya yi zina ko kuma ya kashe wani da cin riba da kuma cin dukiyar maraya sannan kuma da guduwa daga wajen yaƙi da jifan mata mumine katangaggu da zina wannan dukka haramun ne kuma suna kaiwa zuwa ga halaka متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو babin da yake bayani akan cewa haramun ne a yi tafiya da mushafi zuwa garin kafirai idan an ji tsoron kada abokin gaba ya ƙwace mushafin ya zama yana hannunsa
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana a yi tafiya da alkur'ani zuwa ƙasar abokin gaba
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال babin da yake bayani akan cewa haramun ne a yi amfani da zinare eh, ko azurfa wajen yin ƙwaryar da za a ci abinci ko kuma za a sha abin sha da kuma yin tsarki sannan kuma da dukkan nau'uka na amfani mana haramun ne a yi amfani da zinare ko kuma azurfa a san'anta ƙwaryar cin abinci ko ƙwaryar da za a yi tsarki da ita ko wani abu makamancin haka.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Ummu Salama Allah yarda da ita take cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم "Ah, ah, wa- wanda yake sha a cikin ƙwaryar da aka yi ta da azurfa to yana jujjuya wuta ne ana jujjuya wuta ne a cikinsa wutar jahannama a cikinsa.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب
A ruwayar Muslim kuma wanda yake ci ko kuma yake sha a ƙwaryar zinare da kuma ƙwaryar azurfa to ana juya wuta jahannama ne a cikinsa.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة Huzaifa Allah yarda da shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu amfani da alharir da kuma sha a cikin ƙwaryar da aka yi ta da zinare ko azurfa وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة ke cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗannan abubuwan na kafirai ne a duniya na ku ne a lahira متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال a wata ruwayar da aka rawaito a Bukhari da Muslim Huzaifa Allah ya yarda da shi ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها kada ku sanya tufa da alhariri hakanan kada ku sanya dibaj shi ma dibaj wani nau'i ne na alharir harir wanda yake mai kauri shi ake kira dibaj hakanan kada ku sha a cikin ƙwaryar da aka yi ta da zinare ko azurfa kada kuma ku ci abinci a cikin akushin da aka yi da zinare ko azurfa
وعن أنس بن سيرين قال كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله Anas ɗan Sirin yake cewa na kasance tare da Anas ɗan Malik ah, a lokacin muna tare da wasu majusawa sai aka zo da wata halawa a cikin ah, wata ƙwarya ta azurfa sai ya ƙi ci.
فقيل له حوله فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله sai aka ce da wanda ya zo da waccan halawa ka canza mai masaki sai ya canza shi ya saka shi a cikin eh, wani akushi na daban saboda haka da ya kawo masa a wannan akushin mai laununnuka daban-daban sai shi eh, anas dan malik ya ci wannan halawa
رواه البيهقي بإسناد حسن bai haƙi ne ya rawaito da sanadi wanda yake mai kyau
باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا babin da yake bayani akan haramci ga namiji ya sanya tufa wacce aka sanya mata turaren za'afaran
عن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas allah ya yarda da shi yana cewa نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sanya za'afaran متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين Ah, Abdullahi dan Amr bin Al-As yake cewa manzo Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya gani ina sanye da wasu tufa guda biyu waɗanda launin su yake ja ko kuma ruwan ɗorawa. Na'am.
فقال أمك أمرتك ب أمك أمرتك بهذا Sai ya ce min babarka ce ta umarce ka da wannan?
قلت أغسلهما قال بل أحرقهما Sai na ce na wanke su ne sai ya ce aka ƙona su.
وفي رواية فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wannan kayan kafirai ne ka daina sa irin su رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب النهي عن صمت يوم إلى إلى الليل babin da yake bayani akan an hana mutum ya yi eh, shiru ya ƙi yin magana tun daga safe har dare
عن علي رضي الله عنه قال an karɓo daga aliyu allah ya yarda da shi yana cewa
حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل yace na haddace abubuwa biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga ciki shine babu batun maraici bayan mutum ya balaga sannan kuma ba a yin shiru a yi gum a ƙiyin magana tun daga safe har dare mana in mutum ya haka to ya aikata ba daidai ba saboda ba shi daga cikin ɗabi'un musulmai ɗabi'u ne daga cikin ɗabi'un mutanen jahiliya وعن قيس
وعن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم an karɓo daga kais ɗan abi hazim yake cewa abubakar siddiq ya shiga wajen wata mace daga ahmad ana kiranta zainab yake cewa sai ya gabata magana sai yake tambaya me yasa ba ta magana
فقالوا حجت مصمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت yake cewa sai aka ce da sayyidina abubakar ai ta yi hajji ba ta yin magana mana har ta fara hajji har ta gama ba ta magana saboda haka sai sayyidina abubakar yake cewa da ita ki yi magana saboda wannan bai halatta ba domin wannan yana daga cikin aikin ah, mutanen jahiliya رواه البخاري bukhari ne ya rawaito باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه babin da yake bayani akan haramcin bawa ya danganta kansa zuwa wanda babansa ba ko kuma ya danganta kansa zuwa ga wanda ba babansa ba ko kuma ya danganta eh, wala'insa zuwa waɗanda ba su ne suka yanta shi ba kamar yanzu mutum ya ce wane ne ya yanta shi ko wani abu makamancin haka alhali kuma ba haka ba ne
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga sa'adin abi waqas daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام duk wanda ya danganta kansa zuwa ga wanda ba babansa ba kuma ya tabbatar da cewa ba babansa bane to aljanna ta haramta gare shi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا ترغبوا عن آبائكم kada ku dinga kin a danganta ku ga iyayenku فمن رغب عن أبيه فهو كفر duk wanda ya zama baya so a danganta shi zuwa ga baban shi to ya yi karamin kafirci متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن يزيد بن شريك ابن طارق قال رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول an karɓo daga yazid ɗan sharif yake cewa na ga aliyu Allah ya yarda da shi akan mumbari sai na ji yana hudu ba yana cewa لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله wallahi ba mu da wani littafi wanda muke karanta shi fa sai littafin Allah وما في هذه الصحيفة sai kuma abin da yake cikin wannan takaddar فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من, الج من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am المدينة حرم ما بين عير إلى ثور da فمن, ya warware takaddar sai aka za a cikinta akwai bayanin zakar raƙuma da kuma wani abu da yake da alaƙa da bayanin diya sannan a cikin takaddar akwai faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam madina harami ce daga ayar har zuwa sau فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين duk wanda ya farar da wata bid'a a cikinta ko ya ba wa ɗan bid'a gurin zama mana wanda ya farar da abin da ba shi da asali a addini to la'anar Allah da ta mala'iku da ta dukkan mutane ta tabbata a gare shi لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا Allah ba zai anshi wata dabara daga wajen shi ba wasu kuma malaman suka ce Allah ba zai anshi farillarsa da nafilarsa ba
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم
na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa amincin musulmai guda ɗaya ne saboda haka mafi raunin daraja a cikinsu zai iya zartar da shi saboda haka bisa wannan hadisin idan bawa ko kuma mace ta bawa wani aminci to bai halatta wani ya zo ya kashe shi ba na'am
فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين na'am لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا duk wanda ya ci amanar musulmi to la'anar Allah da ta mala'iku da kuma ta mutane gaba ɗaya ta tabbata a gare shi Allah ba zai anshi ibadarsa ta nafila da kuma ta farilla ba ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين duk wanda ya danganta kanshi zuwa wanda ba baban shi ba ko ba wanda aka yanta ya danganta kanshi zuwa wasu waɗanda ba su suka yanta shi ba to la'anar Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya ta tabbata a kan shi لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا Allah ba zai anshi farallarsa ba ba zai anshi na farallarsa ba متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga Abu Dharr al-Ghifari ya ji manzon Allah yana cewa
ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر babu wani mutum wanda zai danganta kansa zuwa wani wanda ba babansa ba face sai ya kafurta ومن ادعى ما ليس له فليس منا duk wanda kuma ya kira ko ya yi da'awar abin da ba nashi ba ne to ba shi daga cikin
وليتبوأ مقعده من النار ya tanaji wurin zamansa a wuta ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه duk wanda kuma ya kira wani da cewa kafiri ne ko kuma makiyin Allah ne alhalin ba haka ba ne to kalmar kafirci za ta koma a kan shi متفق عليه Bukhari da musulmi ne suka rawaito باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه babin da yake bayani akan tsoratarwa wajen aikata abin da Allah ya hana ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana قال الله تعالى Allah madaukaki yana cewa فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن tusibahum فتنة أو يصيبهم عذاب أليم waɗanda suke saba umarnin ubangiji afwan waɗanda suke saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron kada wata fitina ta same su ko kuma wata azaba mai raɗaɗi
وقال تعالى Allah yana cewa
ويحذركم الله نفسه Allah yana tsoratar da ku game da kanshi.
وقال تعالى Allah yana cewa, إن بطش ربك لشديد Kamun Ubangijinka mai tsanani ne.
وقال تعالى Allah yana cewa, وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد kamar yadda ka gani to haka riƙon Ubangijinka yake idan ya riƙi alƙarya wacce take azzalima tabbas riƙon Ubangiji mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya rada shi yake cewa, Mazala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه Allah maɗaukakin sarki yana yin kishi kishin Allah shine mutum ya je ya aikata abin da Allah ya haramta masa.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه Babun da ya kamata babun da yake bayani akan abin da mutum zai faɗa ko ya aikata lokacin da ya yi wani zunubi
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله idan ka ji wani wasuwasi na shaiɗan ya shigo cikin zuciyarka to kai ƙoƙari ka nemi tsari ga Allah وقال تعالى Allah yana cewa إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
Allah maɗaukacin sarki yake cewa waɗanda suke jin tsoron azabar Allah idan wani fushi ya zo musu daga shaidan to nan da nan sai su tuna girman Allah kuma su tuna cewa Allah ya fi su ƙarfi nan da nan sai su fahimta sai su dawo hayyacinsu.
وقال تعالى Allah yana cewa
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون da kuma waɗanda idan suka aikata mummuna ko suka zalunci kansu sai su tuna Allah sai su nemi gafara ga zunubansu babu wanda yake gafarta zunubai sai Allah kuma ba za su yadda su ci gaba ba akan aikata eh, waɗannan abubuwan alhali suna sani أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين waɗannan sakamakonsu shine gafara daga wajen ubangijinsu da kuma wasu aljannatu waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu suna masu dawwama madalla da ladan masu aiki وقال تعالى Allah yana cewa وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون kuma ku tuba izuwa ga Allah gaba ɗaya ya ku mumine ko ku samu babban rabo
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa maza allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله duk wanda ya yi rantsuwa a cikin rantsuwar tasa ya ambaci lata da uzza to ya ce la ilaha illallah ومن قال لصاحبه تعال أقامرك تعال أقامرك فليتصدق wanda ya ce da ɗan uwansa zo mi cace to ya yi sadaka متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
كتاب المنصورات والملح
littafin da yake bayani akan eh, abubuwa daban-daban na addinin musulunci da kuma fa'idoji daban-daban
باب المنصورات والملح
Ah, babin da yake magana akan abubuwa daban-daban na ɓangarori daban-daban saboda littafin ya zo ƙarshe to malam ya tattara hadisai na babuka daban-daban ya sanya su a wannan babin sannan kuma da fa'idoji su ma daban-daban na'am
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال An karɓo daga Nawas ɗin Sam'an Allah yarda da shi yana cewa, ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه akwai wani eh, safiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci dujal a cikinta.
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da murya ya ɗaga murya. Yadda yake magana a kan dujal har sai da muka zaci yana cikin gonar dabinon da ba mu da nisa da ita.
فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال lokacin da muka je wajensa sai ya gane cewa mun tsorata mun zaci abin yana kusa sai yake tambayar mu ما شأنكم me ya same ku قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداه فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka je wajensa sai yake ce musu menene ya same ku sai suka ce ya manzon Allah mun ji ka ka ambaci dujal ne yau da safe ka saukar da murya ka daga murya har sai da muka yi zaton cewa dujal din nan yana nan a cikin gonar dabino
فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم
sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dujal nake ji muku tsoro ba idan dujal ya fito ina nan bambar duniya ba to ni ne zan zama mai gwagwarmaya da shi idan kuma ya fito bayan na bar duniya to kowa zai yi gwagwarmaya ne ya kara kanshi kuma Allah shine halifa na akan kowanne musulmi innahu shabun qatab shi saurayi ne wanda yake gajere
ainuhu tafiya
ma'ana gajartarsa irin can ƙasa kamar ɗan durgu kenan ainuhu tafiya ma'ana idansa guda ɗaya ya fito haka saboda ba baya gani da guda ɗaya idansa ɗaya ne yake gani da shi saboda haka akwai guda ɗaya wanda ya fito haka
كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن ينا كما عبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف duk wanda ya riski dujal daga cikin koto ya karanta masa farkon suratul kahf
innahu kharijun khallatan bayna ash-sham wal iraq shi dujal zai fito ne a wata hanya da take tsakanin sham da iraq فعاف يمينا وعاف شمالا zai yi ɓanna a ɓangaren dama ya kuma yi ɓanna a ɓangaren hagu يا ko عباد ta ina zai yi ɓanna يا عباد الله فاثبتوا na'am ya ku bayan Allah duk da wannan ɓannar da zai yi ku tabbata
قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض muka ce ya manzan Allah wannan tsawon kwanaki ne zai yi a cikin ƙasa قال أربعون يوما na'am يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa zai yi kwana arba'in ne akwai yinin da zai yi wanda yana kama da shekara akwai yinin da zai yi wanda yake kama da wata akwai yinin da zai yi wanda yake daidai da juma'a ragowar kwanakin da zai yi kuma a duniya to irin yadda kwanakin ku suke haka za- za su zama قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم Baka ce ya manzan Allah ra- yinin da kace yana daidai da shekara idan muka yi sallah guda biyar ta yini ɗaya da aka saba ta isan mana قال لا أقدروا له قدره sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a ku je kaddara yadda ya kamata
قلنا يا رسول الله وما إسراؤه في الأرض muka ce ya manzan Allah yaya sauransa yake a cikin ƙasa قال كالغيث استدبرته الريح annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai zama yana da sauri kai ka ce irin girgije na ruwa ne wanda iska take bin shi فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به zai je wajen mutane ya kirawo su zuwa ga aƙidarsa sai su imani da shi ويستجيبون له su amsa masa فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت sai ya umarci sama sai ta yi ruwa sannan ya umarci ƙasa ita kuma sai ta tsiro da tsirrai فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه وأسبغه ضروعا
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan a abin nan ɗin ƙasa ta tsoro da tsirrai sai ka ga tumakinsu da awakinsu sun ƙara samun ni'ima ma'ana tozonsu ya ƙaru nonansu ya ƙaru sannan kuma sun cika وأمده خواصر na shine jikinsu ya ƙara girma ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله na فينصرف عنهم sai ya je kuma wajen wasu mutanen su ma ya kira su akan su yi imani da shi sai su kiyarda su yi imani da shi sai ya juya فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم gaba ɗaya sai su ga abubuwan da suka mallaka babu su sun rasa kamar an yi ruwan sama an ɗauki ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai ya je wajen wata ƙasa wacce take ta riga ta lallace ta radiddige sai ya ce ki fito mana da taskokinki da kike da su duk da cewa ta riga ta zama kango amma sai ya ce ki fito mana da taskokin da suke tare da ki sai ta fito da su sai kaga kuma taskokin gaba ɗaya sun bi shi kamar mazajen ƙudan zuma mana kamar yadda ƙudan zuma idan yana tafiya tare da 'yan uwansa to za a gaba sa kaucewa to haka su ma waɗannan taskokin za su bi shi kamar mazajen ƙudan zuma
ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك sannan ya kira wani mutum saurayi sai ya doke shi da takobi sai kawai ka ga wannan saurayin ya rabe gida biyu bayan ya rabe gida biyu sai kuma ya kira shi sai ya hahaɗe sai ya fuskanto shi ya zo gaban dujan ɗin yana dariya فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق yake cewa ana cikin haka ne sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko da isa ɗan maryam sai ya sauka a daidai wani guri da ake ce mai manaratul baiba gabas da damaska بين مهرودتين بين مهرودتين yana tsakanin wasu tufa waɗanda aka rana guda biyu
واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه annabi isa zai sauko yana mai sanya tafukan hannayensa a kan fuka-fukan mala'iku guda biyu idan ya ƙasa da kansa sai kan nasa ya dinga ɗiga idan kuma ya ɗaga kansa sama sai ka ga wasu ƙwayoyi na azurfa suna saukowa daga kansa kamar lu'ulu'u annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani kafiri wanda zai ji ƙanshin numfashinsa face sai ya mutu yake cewa kuma numfashinsa yana ƙarewa zuwa inda ganinsa yake kaiwa
فيطلبه حتى يدركه ببال بباب لد فيقتله Na'am, sai shi annabi Isa ya nemi inda tujal yake har ya same shi a daidai wani wuri da ake ce mai babu Lut, wanda guri ne wanda yake a Falasɗin. Sai annabi Isa ya kashe tujal.
ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة Yake cewa sannan annabi isa ɗan maryam sai ya je wajen wasu mutane waɗanda allah maɗaukakin sarki ya kare su daga shi sai ya shafi fuskarsu ya kuma ba su labarin darajojinsu a aljanna
فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم ana cikin haka sai Allah maɗaukacin sarki wa annabi Isa wahayi ya ce to na fito fa da wasu bayina waɗanda ba wanda zai iya yaƙar su wato ya juju wa ma juju
فحرز عبادي إلى الطور saboda haka ka nemawa bayina mafaka a wajen dutse ويبعث الله يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya aiko ya juju da ma juju daga kowanne guri mai tudu suna sauri sai na farkon su su wuce wani ɗan ƙaramin koki wanda ake ce masa buhairatu tabariya sai su shanye duk ruwan da yake ciki na ƙarshen su idan suka zo sai su dinga tambaya su ce kamar kuwa da akwai ruwa a nan ويحصر نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم yake cewa saboda haka sai a ƙara annabi isa ya da aminci Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa har sai ya zama kan saniya ya fi ga ɗaya daga cikinsu fiye da dinare ɗari ga ɗayanku a yanzu فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم yake cewa wannan sai ya sa annabi isa ya koma ya ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki sai ya turo musu da wasu tsutsotsi a wuyayensu فيصبحون فرسا كموت نفس واحد kawai sai su waye gari gaba ɗayansu sun mutu kamar mutum ɗaya mana mutuwa farar ɗaya za su yi su duka gaba ɗaya ثم يهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم yake cewa bayan nan annabi isa da shi da sahabbansa za su sauko zuwa ƙasa idan suka sauko za su samu cewa babu wani guri na taƙi a ƙasa face sai ka samu ya cika da warin ya juju wa majuji فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله me yake cewa saboda haka sai annabi isa da shi da sahabbansa sai su koma ga Allah su ta roƙon Allah su ta roƙon Allah saboda haka sai Allah madaukakin sarki sai ya turo wani tsuntsu wanda wannan tsuntsun zai zama cewa wuyansa kamar raƙumi sai waɗannan tsuntsayen da Allah madaukakin sarki zai turo waɗanda wuyayensu kamar irin na raƙumi sai su dinga kwashe gawawwakin ya ajuji wa ma'ajuji su je su zubar da su a inda Allah ya so.
ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bayan nan sai Allah madaukakin sarki ya turo da ruwan sama wanda wannan ruwan saman zai shiga duk wani gida wanda yake birni da ƙauye sai Allah madaukakin sarki ya wanke ƙasa har ta dawo fes kamar madubin da ake duba fuska da shi.
ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وذري بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sannan za a ce da ƙasa ki tsoro da ‘ya'yan itatuwanki kuma ki fito da albarkatunki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan ranar jama'a za su ci daga rumana kuma za su yi inuwa daga eh, za su shiga inuwarta mana inuwar abin nan ɗin eh, abin nan ɗin da yake riƙe ‘ya'yanta sannan kuma za a sanya albarka a cikin nono in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta yadda za ka ga taguwa guda ɗaya za ta ishi mutane da yawa sannan kuma saniya guda ɗaya za ta iya isa ƙabila daga cikin mutane sannan tinkiya guda ɗaya za ta iya isar babban gida na'am
فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم suna cikin wannan hali sai Allah maɗaukake sarki ya turo da wata iska mai daɗi sai ta ɗauki waɗannan mutanen a ƙarƙashin hammatarsu saboda haka wannan iskar kuma sai ta ɗauki ran duk wani mumi da kuma duk wani musulmi wa yabqa shirarun nasi yataharajuna fiha taharujal humur sai ya zama a shararan mutane su ne za su ragu a bayan ƙasa za su ta faɗa a tsakaninsu kamar yadda jakuna take suke yin faɗa.
fa'alaihim taqumu sa'a A kansu ne alkiyama za ta tashi. Masu kada a manta muna bayani ne a cikin hadisai waɗanda suke da alaƙa da riyadu salihin. sai dai saboda lokaci za mu dakata a nan insha Allah za mu ci gaba a darsan da su zo nan gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.